نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين uku ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya zo ashirin da daya ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu za mu tashi sura ta tamanin da daya suratul takwir tana da aya ashirin da tara tana da kalmomi ɗari da hudu tana da huruffa ɗari hudu da ashirin da biyar wannan sura kamar yadda wacce ta gabata wannan tashin alkiyama ne kawai a fili haka wannan sura bayani take akan tashin alkiyama kamar yadda ya zo a hadisi man ahabba man ahabba an yanzura ila yawmil qiyama falyaqra قوله تعالى إذا الشمس كورت mai son ya ga alkiyama ga ta nan a ruwan idansa a kan idansa to ya karanta suratul takwir zai ga alkiyama ga ta nan ta faru ta ƙare na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwa guda goma sha biyu daga cikin abubuwan da za a gani ido da ido a ranar alkiyama. Iza shamsu kuwirat. idan rana aka nannaɗe ta kamar da ake naɗa rawani shi sa Allah ce yukawwirin laila alal nahari wa yukawwirin nahara alal lail ana cewa kaurul imama ma'ana naɗin rawani idan aka naɗe ta ko idan ta duhunta haskenta ya tafi ko kuma idan ita kan kanta ranar ta tafi aka daina ganinta idan ta yankwane ko idan aka rugurguza ta ko kuma aka naɗe ta yadda ake naɗe rawani wannan shine fassarori guda hudu da aka yi ma ita wannan aya ma'anan nan naɗe ta za a yi gaba ɗaya malamai suka ce a wulla ta ita ma a wutan saboda Allah ta'ala ce wa min ayatihi lailu wan naharu والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل والنهار yana daga cikin ayoyin Allah dare da rana wa shamsu wal qamar da rana da wata sai Allah ce la tasjudu lil shamsi wala lil qamar kada ku kuskura ku yi sujjada ga rana ko wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku bauta wa Allahn da ya halicce su in kun kasance gare shi kadai kuke aiwatar da bauta to saboda haka akwai wanda suka bauta wa rana to shi yasa Allah zai nannade ranar gaba daya shine abu na farko da za a yi a cikin alamomin tashin alkiyama ko in ta tashi wa'izan nujumun kadarat idan su kuma watanni aka gusar da su gaba ɗaya asalin in kadara abu ya gurɓace ya cakuɗe ya haɗe guri guda a rasa gane kansa shine ma'anan tanasarat idan ta watse wata fatat dittaton inda dare ya mata shine ake cewa in kadara ba'iru fil hawa tsuntsu ya rikice ko ya cakuɗe a sama idan qabba idan ya rikito to shine abin da zai faru don gane ga wato taurari jamalau zan nujumin kadarat wa izal jibalu suyirat idan kuma duwatsu aka tafi da su dutse din nan da aka kafe duniya da shi to idan aka wayi gari abu na uku ya faru shine suyirat minas sairi an tafi da ita an kwashe ta an niƙe ta an daina ganin duwatsu daga inda suke kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin cewa wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ce idan na tafiyar da duwatsu kaga ƙasa ga ta nan fili fetal Allah ce za mu tashe su ba za mu bar ɗaya yana kwance ba sai ya tashi wa yas'alunaka anil jibali suna tambayan ka game da duwatsu faƙul yansifaha rabbi nasfan ka ce Allah zai miƙe su miƙewa fa ya zaru haƙa'an safsafan zai bar su faƙo wanda yake safsafan ba tudu ba fari la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wani tudu ba ba za ka ga wani kwari ba ba za ka ga wata kwana ba yawma tamuru sama'u maura wa tasirul jibalu saira ranar da sama za ta dinga ta farfasa ta faffashe kuma duwatsu karga suna tafiya tafiya izaru jatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa yadda kake kake fura kura daga tafin hannunka haka za a nike dutse ya zamo kura wacce ake wato kadewa da hannu wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata wal jibalu fadukkata dakkatan wahida Allah ce za a nike ta nikewa guda daya a nemi dutsen ma a rasa wa nusayyirul jibala wa yuyassirul jibala wa takunul jibalu kal ihnil manfush ita kanta dutse za ta zama kal ihn wato wannan kamar auduga ko kamar gashi wanda aka kade shi haka duwatsu za su koma duk sun narke sun zama kalmuhul a wani gurin Allah ce kamar narkakkiyar tagulla haka dutse zai koma to wannan shine abu na uku na tashin alkiyama wa idan isharu uqilat idan al-isharu taguwa wacce ta kai wata goma da ciki a dan danta na cikin ta ya kai wata goma shine ta kusa haihuwa don mafi yawa sukan haihu ne a shekara su to idan cikin ta ya kai wata goma dab da haihuwa din nan to ta fi tsada saboda duk wanda ya siye ta biyu isiya wanda kuma yake da raƙuma masu ciki guda ɗari to kamar ɗari biyu yake da su da haka wannan shine mafi tsada daga dukiyar larabawa to Allah ya ce wa izal isharu idan waɗannan tagoyi masu ciki uqilat aka yi watsi da su mutum kaga yana ta kansa ya watsar da dukiyar da tafi masa tsada za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawan ba da misali da wannan wanda yake cewa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am Allah ya shiryar da mutum ɗaya tak ta hanyar wa'azinka da tunatarwarka da faɗakarwarka da tunasarwarka ya fi a baka duniyan nan a cika maka ita da jajayen raƙuma akwai wanda yake cewa mutum ya buga sammako ije masallaci ya koyi aya guda biyu ya fi a bashi taguwa guda biyu ya koyi uku ya fi a bashi taguwa uku kaga kenan shine misalin dukiya a wancan lokaci to in aka yi watsi da wannan dukiya aka dai aka fita sha'aninta sannan na biyar wa izalu hushu hushirat idan dabbobin dawa aka tara su guri guda duk wata dabba aka tattara ta aka haɗa ta guri guda to kaga alkiyama ta zo mutumin dabbobi suna watse a cikin duniya wasu a gabas wasu a yamma wasu a kudu wasu a arewa wasu masu tashi wasu masu biyu wasu masu kafa hudu wasu masu rayuwa a ruwa wasu masu tudu wasu masu haihuwa wasu masu kwai wasu masu kaza duk Allah ya tara su guri guda to alkiyama ta yi wa izal biharu sujjirat idan shi kuma kogi aka cinna masa wuta maimakon ruwa sai kaga ya kone shi sa Allah ce wal bahrul masjur da kogi wanda yake ya kama da wuta ya riga ya zama an kone shi kurmus maimakon da yana bayar da ruwa kuma a wayi gari ya zama wuta to wannan alama ce ta ko kuma tabbas alkiyama ta yi wa izan nufusu zuwujat idan su kuma rayuka aka haɗa su da ko jikunkuna aka haɗa su da rayukansu ko kuma kowanne mutum aka haɗa shi da ma'abocinsa ma'ana mutanen kirki aka haɗa su da mutanen kirki mutanen banza aka haɗa su da mutanen banza kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa akharu min shakalihi azwaj azwaj ana yana nufin aslaf ko wa kuntum azwajan salafa za ku zama simfi uku ma'ana kowanne mutum ko kowace jama'a ko kowace ƙungiya aka haɗa ta da irinta kafiran da aka haɗa su da kafiran yanzu musulmin da aka haɗa su da musulmin yanzu nagartattun da aka haɗa su da nagartattun yanzu ma'ana wamtazul yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir in aka tantance aka ware kowa ya san matsayinsa shine ma'anan nufusu zuhujat fassara uku aka yi masa ko dai izan nufusu zuwujat idan rayuka aka haɗa su da gangar jikinsu kama an haɗa musu aure kenan ko kuma idan nagartattu aka haɗa su da nagartattu gurɓatattu aka haɗa su da gurɓatattu ko kuma idan kowace rai aka haɗa mazanta da matanta wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun aka har haɗa komai da simfinsa da danginsa da kalarsa kullu tsuyuri ala ashkaliha taqa'u kowane dangin tsuntsu irin kukan gidansu yake yi ko a irin kalarsa yake sauka wa izal mau'udatu su'ilat idan wacce aka binne ta da ranta aka tambaye ta tambaya na neman ba'asin da ta yi aka binne ta da ranta na al'imamu bukhari ya ba mu kissar wani mutum da ya zo ya samu abdullahi dan abbas ya ce na yi wata taɓar gaza kana ga allah zai yafe min ice mai kai ice mu muna binne 'ya'yanmu mata da ransu to amma ni tawa ban binne ta da wuri ba sai da na bari ta wayo ha an fare mata kwalliya ta fara fita sai na ce wa babarta ina 'yan nan za mu je wani guri ta ce mun dan girma halinka ya ce a ba abin da zan mata aka yi wa yarinya kwalliya shi a baya sai suka je gindin wata tsohuwar rijiya kawai shi kenan sai ka ce baba mene mene baka zaka kashe ni baba yace sai tausayi ya kama ni sai na kyale ta sai na sake juyawa zan tura ta ta sake rike ni tace baba mene za a kashe ni laifin mai ne maka baba ce sai tausayi kama ni na sake sakinta na kamo hannunta za mu taho sai na ce kai kada na yi abun kunya a gani da ya mace kawai sai je dan kuma da dutse ka dutse tana kuka tana ba ba ba ba ba sai da ya daina jin motsin ta dutse ya binne ta to shine zai tambayi Abdullahi dan Abbas in ya tuba za a karbi tubansa akwai wanda ya ce shi ya'ya ma ne da ransu shi yasa Allah sai ya dauka ayoyi kusan guda biyar ko shida yana gaya mana da aka dinga nunawa mace a zamanin jahili Allah ta'ala ya ce wa iza bushira ahaduhum bil unfa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turabi idan aka wa ɗayan su bushara matarsa ta haihu bil unfa amma mace ta haifa zalla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa ta yi baki kirin wa huwa kadhim yana cikin bacin rai ayumsikuhu ala hunin ko ya rike abin da aka haifa a wulakance a tozarce am ya dussuhu fit turabi ko ya je ya burdike ta a cikin ƙasa Allah ya ce ala ku saurara ku ji sa'a ma ya hakumun tur da irin wannan hukunci da suke wa ya mace a cikin suratul isra Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci ni ne nake azurta ku da su haƙiƙa kashe su babban laifi ne a cikin suratul an'am ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe ‘ya'yanku don talauci bambancin na suratul an'ami da na suratul isra can khashiyatul infaq nan kuma khashiyatul imlaq nan kuma min imlaq ma'ana can tsoron talauci ake ana cikin wadata nan kuma an riga an shiga tsiyar ake son a rage yawansu saboda tsiya da ta samu ubansu ko ake jin ƙasa da sauransu to sai Allah ya hana a hali biyun duka kada a kashe waɗannan 'ya'yan. sannan ce kad khasiran lazina qatalu auladahum safahan bi ghairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadina yace lalle wanda suke kashe ƴaƴansu sun yi asara kad khasiran lazina qatalu auladahum safahan saboda wawantaka da sakarci bi ghairi ilm qad dallu wa ma kanu muhtadin Allah ce sun bata ba shiryayyu bane daka mace ta sha wahala mace ta gamu da tsanani iri-iri sai da alkur'ani ya sauka sannan aka sama wa mata 'yanci guda shida 'yancin farko shine 'yancin rayuwa aka hana kashe su da allah ya tashi faɗar haihuwa yadda yake ba mutane 'ya'ya sai ce lillahi mulku samawati wal ard ya ma ya sha ya habu liman ya sha'u inafa wa ya habu liman ya sha'u zukur au zawujuhum zukuranan wa inasa wa ya ji'alu man ya sha'u a ƙima Allah shi ne mamallakin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu yana halittar abin da ya ga dama sai ce ya habu liman ya sha'u inasa wani sai Allah ya bashi ya mace sai Allah ya fara da mace domin ya nuna tausayi da kada a sake kashe ta na biyu ana sa su a kayan gado idan an tashi rabon gado sai ya ce kai an baka wannan gidan da waccan matar ita ma kayan gado ce sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha ya ku masu imani baya halatta a gare ku ku gaji mata a matsayin kayan gado karhan a musu tilas a mai da su kayan gado Allah ya hana na uku ba a ba su gado Allah saukar da aya ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari misl hazzul unsayayn Allah ya ce a ba mata gado an raba gado hawa hawa shida a cikin alkur'ani a hawa shidan nan ko ina sai da mace ta fito akwai ɗaya bisa takwas mata ne ma suke cin wannan akwai ɗaya bisa shida akwai mata a ciki akwai ɗaya bisa hudu akwai mata a ciki akwai ɗaya bisa uku akwai mata a ciki akwai biyu bisa uku duk ma rabon mata ne akwai rabi rabon mata hudu ne namiji ɗaya don ka koma haba da baza ka je aka yi maka bayanin wannan za ka ga kowa haƙƙinsa a ciki ba inda mace bata fito a rabon gado ba sannan bayan Allah ya ce a bata ɗaya kai namiji an ce a baka biyu kana murna an baka biyu an bata ɗaya ko to sai Allah ya ce a ci biyun naka ita kuma ta aje ɗayan nata za ka ce in kai uba ne kai za ka ci da yarka ba za ta ci da kanta ba idan kai miji ne kai za ka ci da matarka ba za ta ci da kanta ba idan kai ɗa ne kai za ka ci da babarka ba za ta ci da kanta ba to ɗayan nata na ne kana murna an baka biyu to sai aka dora maka nauyin da kusan ita za ta cinye biyun ma duk mai neman kuɗi ya sani duk mai iyali ba irin ku da ba ku da iyali ba masu kwana a shago suna ta da kai da galan ɗin da gawan ruwa mai iyali ya san duk inda ka samu dubu ɗaya in dai kana da mata da 'ya'ya kuma za ka ba su haƙƙinsu daidai to sai ta ci ɗari takwas kafin kai kaɗai ka ci ɗari biyu don sabulun wankinta sabulun wankanta manta kayan kwalliyarta kayan tsaftarta ɗinkinta eh, ka- abincinta suturarta maganinta in haya kuke gidan haya in ba ruwa ka sai ruwa in da wuta ka biya kuɗin wuta inda kaza duk a cikin kuɗin ka za a yi ita ba ce ta taɓa ɗayan nan ko kaɗan ba me za ta yi da ɗayan nan alhiliya sai dai a sai gwal a rataya a- a- a jiki a yi kwalliya ashe kaga kenan biyun da aka baka an ɗora maka kuma nauyi da zai so ya cinye biyun ku ci kai da ita idan kai ɗa ne ka karɓo biyunka to an ce ka ci da babanka in kai miji ne ka karɓo biyun an ce ka ci da matarka in kai ɗa in kai uba ne ka karɓo biyun to ka ci da 'ya'yanka mata wata rana na na Aisha radiyallahu anha tana cikin gida sai ga wata mata da 'ya'yanta mata ta shigo tana neman taimako sai zama ba abin da za a bata sai dabino an ce dabinon kwaya biyu ne sai ta ba 'ya'yan guda ɗaya ko guda uku ne ta ba su ɗaiɗe ta yi haka za ta ci ɗayan sai suka ce inna ƙara mana sai ta tsaga biyun ta raba musu suka ci sai abin ya ba na na Aisha mamaki yadda wannan mace take kula da 'ya'yanta mata biyu da annabi ya shigo sallallahu alaihi wa sallama sai ta ba shi labari sai annabi ya ce duk wanda Allah ya jarabta da haihuwar ‘ya'ya mata biyu ko uku ya yi haƙuri ya yi musu tarbiyya ba shi da sakamako sai gidan aljanna da haka ku yi murna a dinga haifa muku ‘ya'ya mata eh, kada ka guntse ka ɓata rai ka ce mace aka haifa sosai ne kai dai Allah ya baka mai albarka da ka je ka au- ka haifi wanda zai zo yana ture maka hula kuna rigima da shi hmm? saboda haka kun ga kenan Allah ya musu wannan gatar asali wata mata ce mijinta ya rasu sai batta da 'ya'ya mata guda biyu amma shi mijin nata yana da wa kun ga wannan wan ammi yake ga waɗannan 'ya'ya sai zo kwashe dukiyar mutumin sai ya ɗure a jihu ya tafiyarsa sai matar ta gaba mata adalci ba ya tana da 'ya'ya mata ga iliminsu ga tarbiyyarsu ga aurensu ga rayuwarsu ga maganinsu kuma ɗan uwansu ya zo ya kwashe kuɗin sai ta je ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine aka saukar da aya ko aka saukar da sura yusikumullahu fi auladikum waɗannan ayoyi guda biyu sai aka kira mutumin aka ce dawo Allah ya raba wannan kuɗin da ka ɗauka su matan nan ya ce a ba su sulusani me sulusani a raba dukiyar uku a ba su kashi biyu sai aka raba ta ashirin da hudu aka ɗauki goma sha shida aka ba wa matan saura nawa saura takwas ita kuma uwa tana buƙatar ɗaya bisa takwas uku uku sau takwas ashirin da hudu sai aka ɗauki uku a cikin wannan takwas ɗin sai aka bata saura nawa saura biyar sai aka ce to ungwa naka kai biyar ne naka a ciki kaga su ita da 'ya'yanta suna da nawa kenan suna da goma sha tara da ku ya kwashe shi kaɗai ya tafi da shi to kun ga shine Allah ya musu wannan damar sannan da ba a ba mace sadaki idan an zo ɗaurin aure aka miƙo sadaki sai uba ya buɗe babban rigarsa sai ya cusa a ciki ita ya sai dai ta ji an karɓi sadaki amma ba a bata sai Allah ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna nihla ku ba mata sadakin su wajibi ma'ana ka karɓo sadaki ka danka mata ga sadakin aurenki ba uba baya cinyewa to haka nan ana aurar da su ba tare da suna so ba akwai matan da suka ce su sai da aka ɗaura auren ma sannan suka san da wa aka ɗaura sai mace ta gana taro a kofar gidansu ta ce me ake yi a ce ɗaurin aurenki ake yi bata ga mijin ba bata san shi ba bata ma ba su ma san so ba matan da saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bikru tusta'zan wa iznuha sumatuha wa thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha saboda haka aka ba su wannan yancin da wannan damar ba a ilmantar da su manzon Allah ya bude musu makaranta yake ba su ilimi hanna na Aisha tana cewa ni'iman nisa'u nisa'un ansar lam yamna'ahunna al-haya'u min an yatafaqqahna fid din tace madalla lale da nagartattun mata su ne matan Madina wanda kunya bai hana su su lullubi su zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama su ja aya su ce ya rasulullah inna allaha la yastahi min al-haq wa hal 'ala al-mar'ati al-ghusl idha ihtalamat Allah baya kunya bayyana gaskiya ya rasulallah idan mace ta yi mafarki ta ga wani abu ya fito za ta yi wanka manzo Allah ce za ta yi har wata cikin matan annabi ta ce ki amma ke kin kunyata mata ya ki zo ki irin wannan tambaya haka amma saboda ilimi ne aka ce a ba mata ilimi a ba su karatu domin in ka ba mace ilimi ka ba al'umma duka in ka ba namiji ilimi to ka ba rabin al'umma dalili mata ke haihuwa idan babarka mai ilimi ce mai karatu ce to an rage wa makaranta matsaloli da dama tun a gida sai ta fara koya ma kisa an ka auro mai ilimi mace to za ta taimaka wa 'ya'yanka ta fuskoki da dama wajen wato matsaloli na ilimi to shi yasa Allah ta'ala ce wa izal mau'udatu su'ilat idan aka tambayi wacce aka binne ta ba dan ta yi laifi ba sai dan a kama wanda ya binne ta da laifi kamar da zaka ce kai wai me ya maka ne ci a tambaye shi mana ni ban san abin da ne ba bi ayi zambin qutilat da wani laifi ne aka kashe ta to sannan ne kuma za a dawo kan shi wanda ya kashe tan wa Allah bayani kun ga Allah yana da tausayi musamman akan 'ya'ya mata waɗanda ake kashe su ba tare da haƙƙi ba ake azabtar da su ake wahalar da su ake cutar su ake cin mutuncin su ake wulakanta su Allah ya hana in an baka ya mace ka girmama ta ka mutunta ta ka kuma yi mata kyakkyawar tarbiyya ka aurar da ita sakamakon ka gidan aljanna in mun je insha Allah wa idza suhufu nushirat Allah ya ce idan takaddu aka yada su duk takaddun mutane aka ce kowa a bashi littafin sa wa wudi alkitabu wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذا السماء كشطت إذا سما أكا تيديتا أكا زاريتا كغباب إتغبا ديا شيني معنى كشطة أسلن سكمر راغوني أكي زوا sai a yi masa fiɗa a rataye shi in aka yi wata dabara sai ga an saɓule fatar gaba ɗaya sai ka ga naman daban ga ragon daban an feɗe shi cikin gaggawa to sama Allah yana ta gaya mana halin da za ta shiga a ranar alkiyama ya ce yau mana ɗau sama'a Allah ya ce ranar da za mu naɗe sama ka tsayi sijilli lil kutub kamar da sijilli yake naɗa littafi haka za a naɗe sama gaba ɗaya ka gaba bu ita wani gudu ce yau mata shaƙaƙu sama'u bil gamami ranar da sama za ta tsatsage da gizagizai wani zilal mala'ikatu tanzila mu saukar da mala'iku saukarwa wani gudu ya ce yau mata muru sama'u maura ranar da sama za ka ga tana wato girgiza girgiza tana fatattakewa faizan shakatis sama'u wani guri Allah ce idan sama ta tsatsage fa kanat wardatan ta dawo jajajir kaddihan kama fata to alkiyama ta zo wan shakatis sama'u fa hiya yawma izin wahiya idan sama ta tsage a ranar nan zaka ganta rarrauna yawma takunu sama'u kalmuhul ranar da sama za ta zama wani wace wasama'u wasama'u munfatirun bihi sama mai cewa ce bihi da tashin alkiyama kaga sama an faɗi diyar da za a da ita izas sama'un fatarat izas sama'un shakkat idan sama ta tsatsage ta farfashe ta kekkece ta yayyage ta rugurguje wannan rugurguza ta za a yi Allah ta'ala ce wa izal jahimu su'irat idan wutar jahimu aka kunna ta aka babba aka hura ta sosai ta huru da me ake hura ta wa qudu hannasu wal hijara da mutane kafirai mushrikai da kuma wasu duwatsu masu kamar kyattun ashana haka ake jajjefawa su kawai da an jefa su a wuta sai su kama su ci gaba da ci wa izal jannatu uzlifat idan aljanna aka matso da ita wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id idan aka matso ga- da aljanna ga masu tsoron Allah ba ta musu nisa ba ga ta nan daf sai shiga kawai i rage to waɗannan abubuwan guda goma sha biyu da Allah ya faɗa goma sha biyu da Allah ya faɗa a nan gurin su ne kamar duk sharaɗi ne ina jawabu shart sai Allah ya ce alimat nafsun ma ahadar a lokacin rai ta ta san me ta halarto da shi kowa zai san me yayi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aikata abin kirki ko ƙwayar zarra zai ganshi wanda ya abin tsiya ko ƙwayar zarra zai ganshi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ranar da kowace rai za ta samu kuma tana fatan abin da ta yi na tsiya ina ma tsakaninta da shi akwai nisa mai yawan gaske ya mutu fa kullu nafsin ma kasa ba za a zalunci kowa ba wala taksibu kullu nafsin illa alaiha babu abin da wata rai za ta aikata face kanta zai koma shi sa Allah ya ce litujza kullu nafsin bima tas'a dan awa kowace rai sakayya da abin da ta aikata al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yauma Allah ya ce a yau za a saka ma kowace rai abin da ta tattala a yau babu zalunci kullu nafsin bima kasabat rahina duk wata rai za a jingina ta ko jingina ce ga abin da ta aikata don haka wannan shine jawabi da haka kowa ya kokari ya ga yayi abin kirki domin ya tsinci abin kirki man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika فلا يلومن إلا نفسه نعم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗancan sharuɗa guda goma sha biyu da in suka faru kowace rai za ta ga abin da ta aikata a gabanta sai Allah ta'ala kuma ya yi rantsuwa ice fala uqsimu bil khunnas ba sai na yi rantsuwa ba in mun ɗauki lamun ɗin a matsayin ala babiha ko kuma uqsimu in mun ɗauki lamun a matsayin za abana wato sila ce littaukid an ƙara ta domin ƙarfafa rantsuwar uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da taurari waɗanda suke sauri kuma suke komawa da baya kamar yadda Abu Hurairah yake cewa fankanastu a hadisin bukhari da muslim yace ina ɗauke da janaba da na hango manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ban yi wanka ba yace fan khanastu sai na ja da baya na buya ji abu hurairata yace daga baya sai annabi yace min ya ban ganka ba ya aba hurairata hadisin bukhari da muslim to an kira ta a- wa inna ma sammaha khunnasan li'annaha tasiru fil buruji idan taurari ake nufi an kira su khunnas saboda suna tafiya a cikin buruj don haka ne suke da sauri kuma ba a ganin su to shine yace fala usibu bil khunnas al jawari masu tsananin gudu al khunnas masu tafiya a cikin wato falakin su wato suna buya wal laili kuma Allah ya rantse da dare saboda su kunnas Allah ya faɗi siffan ne bai faɗi menene ba don haka ne malamai suka yi ƙauli biyar ƙarƙashin wannan suka ce akwai wasu taurari da ba a ganin su wa innaha annaha khamsata anjumin takhalusu bin nahari wasu taurari ne guda biyar da suke ɓuya da rana falatura ba a ganinta da ido wa hiya zuhal wa utarik wa mushtara wa marrikh وبه قال مقاتل وابن قتيبة وقيل اسم مشتري برجس نبي أنها النجوم أنا نفهم كون إرن توراري إن سنة ينتفيع أولا اللوكتي إن جمالا قتادة دا مالا حسن على الإطلاق شين مالا أبو أبيدا ما يفعل هكا نوكو أنها بقر الوحش إرن واتو دبو بننا أبنن واتو قونا wacce take dawa in suka yi gungu din nan suna gudu sai kaga kamar iska ce ta taso ko ko mala'iku ake nufi in ji malam mawardi amma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa taurari ake magana shine malam ibnu kutayba yace wa inna ma sammaha khunnasan li'annaha tasiru fil buruj wal manazil sura tana tafiya ne akan buruj wato tana da tsari da Allah ya shimfiɗa mata kuma tana da manazil da take sauka a kai wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu عدد السنين والحساب ثم تخنس أي ترجع تداو عند تكدا بينما يرى أحدها في آخر البروج كر راكعا إلى أوله وسماها كنسا بالكاف لأنها تكنس أي تسير كما تكنس الزباء كما يدوى أبن غدا تكي غدو بريوة تكي غدو إتما هكا تكي غدو إذا تاجيو to Allah ya rantse da waɗannan taurarin a wancan halin wallaili iza as'asa sannan Allah ya rantse da dare idan ya ba da baya ko idan ya fuskanto domin kalman as'asa yana ɗaukan aƙabala ko as'asa adbara as'asa yu as'isu as'asatan ma'ana idan ya fuskanto ko ya ba da baya to amma anan malamai suka ce in ya fuskanto ne domin Allah ya ce wasu bihi iza ta nafas da kuma asuba idan ta yi numfashi ma'ana idan ta yi idan ta hudo to tunda hudowar asuba shine fitowarta shi ma fuskantowar dare shine shiga duhunsa da haka sai a fassara as'asa a nan da fuskantowar dare kamar yadda Allah ya rantse da asuba lokacin da ta fito kuma ya rantse da dare lokacin da ya duhunta innahu ina jawabul qasami wa jaza'uhu innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan alqur'ani fada ce ta saƙon wani manzo mai karamci da Allah ya aiko shi a nan Allah yana magana akan mala'ika jibrilu sai ya siffanta shi da siffofi guda biyar a can yace nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin can yace zumin ratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adana fa auha ila abdihi ma auha to anan Allah ya siffanta mala'ika jibrilu wanda shine amintacce wajen kawo manzon Allah wahayi to sai Allah ya siffanta shi da siffofi guda biyar yace innahu laqawlu lalle shi alqur'ani fada ce ta rasulin kun ga an siffanta shi da manzanci jakadan Allah ne shi kuma jakada baya ƙara komai a cikin jakadancinsa domin jakada yana buƙatar sharaɗi guda hudu al-mursil wal mursal wal risala wal mursal ilaihim aiken dan aiken mai aiken wanda za a kawo aiken to amintaccen aike shine wanda yadda ka bashi haka zai kai da haka shi jibrilu amintacce ne duk saƙon da Allah ya bashi haka yake kawo ba ƙari ba rage wannan shine isnadin qur'ani anillah an jibril an muhammad an jibril anillah sanadin alim muttasil kenan saboda haka haka isnadin qur'ani yake daga daga Allah zuwa jibril zuwa muhammadu shi ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa duniya daga muhammadu zuwa jibril zuwa Allah sanadin alim muttasil babu inqita'us sanadi saboda haka sanadi na muttasil eh wannan shine qaulu rasulin sai kuma ya siffanta shi da karimin siffa ta biyu jakada ne kuma karimi mai karamci ne mai girma ne mai daraja ne mai ɗaukaka ne mai martaba ne a wajen Allah ziƙuwatin siffarsa ta uku ma'abocin tsananin ƙarfi ne jibrilu ba zai taho da wahayi wani ya tare shi ya kwace ba jibrilu ba zai taho da wahayi wani ya tare shi ya ce kai ka wana na raka ke ƙasa zanen kaiwa to ka wana a ɗan ƙara wani abu ko ka a rage ziƙuwatin tsananin ƙarfi gare shi in ya bushe ka shi kenan ka zama toka an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a surarsa yana da fuffike 600 amma fuffike ɗaya kawai ya fito sai ya cika duniya shi da kan zai shigo duniya sai ya shigo da wata sifa amma ya tawa jibrilinsa ta makkada ko fuffikensa ɗaya cikin 600 nan duniya ba ta ɗauka ba to wannan dai zai taho da wahayi wani ya cire shi ziƙuwatin sannan kuma inda zil'arshi makinun sannan mai tabbatacciyar daraja ce a wajen ma'abocin al'arshi shine Allah Allah ya tabbatar da shi yana da daraja in fa Allah yana son ka Jibrilu yake fara kira ce Jibrilu ina son wani sai Jibrilu ya shele ce to ayayye kuwa ya sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai Allah yana son wani duk ku so shi shikenan an gama idan Allah ba son ka sai ce Jibrilu ba na son wani sai Jibrilu ya ce sama ta ɗaya har ta bakwai duk ku ki wani sai ya ce dun mun ki shi su dama yan bin umarni ne in Allah ba son ka me za su yi da kai in Allah yana son ka me yasa za su kika su kawai abin da Allah ya ce haka suke yi kawai za ka jibrilu amintacce ne wannan su ne siffofinsa guda hudu sai ce muta kuma ana masa biyayya famma a can a can sama ana masa biyayya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk duniya Allah ya ce a bi shi to haka ne shi kuma jibril duk mala'iku aka ce su bi shi shi shine shugaban mala'iku gaba daya shi sa Allah ya ce muta famma a can ai hunaka a can sama abin wato famma sannan aminu amintacce ne amintacce ne a wajen Allah muta'in samma famma akwai kira'an famma ko akwai kira'an fumma mata'in famma famma yana nufin can wa bi hunalikan tikan auhinna wa bi huna aw ha huna ashir ila danil makani wa bihil kafa silafil bu'd aw bi famma fu aw hanna au bi hunalika tsikan au hinna ji mai alfiya ana cewa hunaka hunalika famma yana nufin wancananka can nesa hunalika kamar da ake cewa huna hunaka hunalika za zaka zalika zi zihi hazihi duk wannan ishara ce ake yi shi ne Allah ta'ala ce famma aminin amintacce ne a can sama duk an aminta da shi Allah ya aminta da shi duk mala'ikun Allah sun aminta da shi to wanda ya haɗa wannan siffofi guda biyar ya za a ba shi sako a samu matsala wa ma sahibukum bi majnun Allah ya ce wannan ma'abocin naku wanda ya kawo muku wahayi ba mahaukaci bane dan sun ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma bi sahibukum min jinna wannan ba mahaukaci ba ne ya wanda ya zo da abin da ya fi komai hankali kuma za a ce mahaukaci walaƙad ra'ahu haƙiƙa annabi ya ga mala'ika jibrilu bil ufuqil mubin a cikin shashanni abin bayyanawa wato an ce daidai yamma rana ɗin nan ta yi ja sai jibrilu ya bayyana shine annabi ya gan shi rana ta haska shi haka shine ya gan shi gaba ɗayansa shine ya gan shi to wannan shine ganin da ya masa na kuru-kuru yadda ya san shine wani ba zai zo daban ya ce shine jibrilu ba an nuna ma jibrilu shi ya ga jibrilu jibrilu ya gan shi yawa saboda haka rana tana nan shi kuma yana nan kaga hasken ranar zai haska shi kenan so da haka sai haska mashi gaba ɗayan sai ya gan shi gaba ɗaya an yi wannan ne don ka a samu talbis menene talbis wani ya zo ya kama da jibril ya zo ya ce wa annabi ni ne jibril kaga akwai matsala to yanzu amma ya ga jibril kuma ba wanda ya isa ya zo da siffar biyu ba wanda ya isa ya siffa irin ta annabi muhammadu ko a mafarki kaga annabi to shi ka gani shaidan ba zai shigo siffa annabi ba to haka nan shaidanu ba za su zo a siffar jibrilu su ce mu ne jibrilu ba waɗannan siffar guda biyu ba a kamantuwa da ita annabi ya ce fa inna shaitana la yatamathalu bi shaidan ba zai iya siffantuwa a cikin siffata ba don haka kowa ya san kowa jibril ya san muhammadu akan hakikar sifarsa da haka ba zai kawo wani ba sai wa sai muhammadu shi kuma muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya san jibrilu akan hakikanin sifarsa ba zai karɓi sako daga wani ba sai daga jibrilu to haka allah ya haɗa zumuntar siffofin suka zama kowa ya gane kowa yadda sakon zai zama cikin aminci ba daɗi ba rage da haka jibrilu an bashi bai daɗa ba bai raga ba ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma bai dada ba bai raga ba ya ba al'umman sai ta ma bata dada ba bata raga ba daka surorin nan 114 aya 614 daga suratul Fatiha zuwa suratul Nasi shine sakon da Jibril ya kawo ba dadi ba ragi ba jirkitawa har duniya ta tashi ba wanda ya isa ya ƙara wani abu ko ya rage inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mu ne muka saukar da wannan ambato wato Qur'ani da Allah ya ce wal Qur'an zikir Allah ya rantse ya ce wal Qur'an zikir ma'abocin ambato wa innahu la zikrun laka daukaka ne a gare ka wali qaumika da mutananka wa rafa'ana laka zikrak zikira anan daukaka da daraja da Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa ma huwa alal ghaibi bidanin shi bai zamo wato abin tuhuma ba bizanin ka karanta bizanin ko bizanin bizanin yana nufin ba mai ruwa ba ne bizanin kuma ba abin tuhuma ba ne ma'ana wannan gaibin da allah ya ba jibrilu ya kawo wa annabi to ba za a tuhumi jibrilu da ruwa ba mai ruwa ka ki kawo abin gaba ɗaya ko ba za a tuhume shi da cewa bai kawo daidai ba in ka ce bizanin wa ma huwa alal ghaibi bizamin aidan bi muttaham ba za a tuhume shi da kawo gaibu ba wa ma huwa alal gaibi bi danin ai danin shine mai rowa ma'ana ba ai rowa ba menene rowa shine a ki kawo maka abun gaba daya dan haka ne aka ce kan malami yayi rowa yadda ba a maka rowa ba kai ma ka kai rowa idan malami yayi rowa karatu to za a yi masa linzamin wuta da ilimin man su'ila an ilmin fakatama uljima yawmal qiyama bil jamin nar shi yasa malamai suka ce Allah ya kasa duniya biyu kowa ya dora masa aikin yi akwai jahilai akwai malamai to ba wanda ya sha kaka ce ni jahili na sha a'a fasalu ahla zikiri in kuntu la ta'lamuna kai wanda ka sani me aikin ka ka sanar kai da baka sani ba me aikin ka ka koya idan malami ya buɗe makaranta jama'a suka zuwa ɗaukan ilimi to ya sha idan malam mutane suna neman mai karantar da su malam yaƙi to su sun sha domin za su ce Allah mun zo ya koya mana yaƙi ko ba ya haka ba ta ce eh gaskiya ne to ku ku wuce kai kai bayanin dalilin da yasa ka ki koya musu yasa yake cewa man su ila an ilmin fakatama uljima yawmal qiyama bil jamin nar mai ke cewa kun aliman أو متعلما أو مستمعا وفي رواية أو محبا وفي رواية ولا تكن رابعا كو ولا تكن خامسا أما دي رابعا نتعرف إنجنش كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا kazamo kai ne malamin da ake ɗaukan karatu a gurinsa ko ɗalibin da yake ɗaukan karatun ko ka zama mai saurare ka saurara ka tambaya in baka gane ba shikenan ka sha man da aliman laqiya Allah saliman wanda ya je ya tsaya gaban malami duk abin da zai sai ya tambaya to zai gamu da Allah lafiya sai ta wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi me mafita wa yas'alul ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama inji malami ahadari Allah ya ji kansa wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim Allah ce sannan qur'ani bai zamo faɗar shaidani wanda aka jefe shi ba shaidan jefaffe to ba maganarsa ba ce da aka maganar Allah ce ba maganar shaidan ba ce fa aina tazhabun bayan wannan bayani ina za ku ina za ku bayan ga qur'ani ga manzon Allah ga musulunci ga gaskiya ga addinin Allah to ina za ku ina za ku bayan Allah in huwa illa zikrun lil alamin shi qur'ani bai zama face ambato ne ga duniya gabaki daya tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya samu iko daga cikinku ko ya sa ya ga dama domin sha'a ba soyayya ba ce sha'a tana nufin ganin dama man sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama daga cikinku to ya tsaya akan daidai ita wannan mashi'a ta dan adam tabi'a ce li mashi'atillah wa ma tasha'una kuma ba za ku ga dama din ba illa an yasha Allah sai idan Allah ya ga dama rabbul alamina shine mahalicin talikai baki daya haka kenan Allah komai yana tafiya ne da mashi'ar Allah akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya to kai din duk abin da ka ga dama ba zai aikatu ba sai ya zama ƙarƙashin ganin damar Allah kisa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da aikin ku duk halittar Allah ne haka malamai suka ce akwai kitabatu akwai mashi'atu akwai tamfizu akwai ilmu komai Allah ya san shi komai Allah ya rubuta shi komai Allah ya ga damai ya faru kafin ya faru sannan komai yana ƙarƙashin halittar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ƙarshen wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana inda aka ce a yi Allah ya ba mu ikon yi inda aka ce a bari Allah ba mu ikon bari ayoyin da suka yi maganar rahama Allah ya sa muna da rabo wanda suka yi maganar azaba Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah da alkur'ani Allah sa qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba assalamu alaikum malam ziyara muna masa fatan alheri da addu'a Allah ya saka da alheri saboda an ce gari akwai hadari sosai ina ga nan za mu tsaya muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi eh kalma ɗaya
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الشيخ المفسر ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sada mu a yau wannan dare a wannan darasi na tafsiri to an ce in yi kalma kafin a yi addu'a to ai kalmar da zan yi a wannan waje kam kaman abin da balarabe yake cewa ka naƙili tamri ila hajar akwai kalmar udaba'u da suke cewa ka naƙili tamri ila hajar hajar wani gari ne mai yawan dabino tun a zamanin jahiliya kenan ban san ko garin har yanzu yana da dabinon ba amma dai a zamanin jahiliya haka yake to akan ce in ka kai dabino garin wai ka kai abin da ake da shi don haka ba kai komi ba kuma wannan yana kama da wani baiti da sheikh abdullahi na gwandu yake faɗa a cikin alfara'idul jalila da yake cewa waƙad alimtu annahu min saƙiɗi fa kam li kulli saƙiɗin min laƙiɗi wai ya san abin da za ya san abin da zai faɗan nan a wannan littafi ba wani abu bane wani abu ne kasacce wanda ya faɗi ba wani ba komai bane amma ya san cewa duk abin da ya faɗi akwai mai ɗauka
وقد وقد علمت وقد علمت أنه من ساكدي فكم لكل ساكد من لاكدي to saboda haka babu abin da za mu faɗa a wannan wuri a wannan fage na sheku daurawi amma kuma idan muka koma wajen abinda wani adibi ya faɗa wani mutumin gombe aliyu garga na faɗa alkali garga an fi saninsa da alkali garga wanda ya faɗa a cikin littafinsa da ya fassara ƙadarun nada ya kira shi ƙanɗaratun ɗullabi sammaitu ha ƙanɗaratar ɗullabi li fahmi ma fiha min al-i'rabi waƙa ce ta ƙadrun na da ya fassara to a cikinta yake cewa watar kuma fihi kasirul khairi li sharri qad qalla kasiru sharri a lura da baitin sosai watar kuma fihi kasirul khairi li sharri qad qalla kasiru sharri wai idan shi ilminsa kaɗan watakila zai yi kuskure wajen bayani amma in akwai alheri mai yawa a cikin abin da zai faɗa to ya bar ya yi shi saboda ɗan sharri kaɗan da zai faru a ciki barinsa akwai sharri mai yawa a ciki to saboda haka a wannan fage na wannan darasi alhamdulillah a matsayina na shayaman na kula da darussa na tafsiri a gombe tun shekaru da yawa a ƙarƙashin jama'atu nasarar islam muna samun koke-koke daga wasu darussa na tafsiri amma alhamdulillah wannan darasi na shekul daurawi ba mu taɓa samun wani complain ba muna godiya akan wannan akwai wurare da yawa da muke samun koke-koke har ma mukan nada kwamiti da za su ga mutane a nemi sasantawa musamman shekarun baya da suka wuce amma alhamdulillah ba mu taɓa samun wani complain a wannan darasi ba da a ce duk abin da shekhu daurawi yake faɗa a tafsirinsa za mu ɗauke shi ya zama yana nan a mu da ilmi ne mai yawa amma na san inda shekhu daurawi zai yi jarrabawa ni ma ba zan ci jarrabawar ba ko da shekaran jiya yana cewa annabi Musa an kira shi sau kaza a Qur'ani annabi Isa an kira shi sau kaza a Qur'ani nace to wannan duka ɗaliban za su ɗauka ne da za ka tambaye ni annabi Musa sau nawa aka kira shi ni ba zan fada ba sai na nemo almujamul mufaharas li alfazil Qur'an kowane lafazi na Qur'ani akwai yadda aka ambace shi sau kaza ne aka ambace shi a ƙur'ani kowane lafazi kowace kalma ta ƙur'ani sai da ya faɗa a wannan littafi al-mu'jamul mufaharas li alfazil qur'an akwai kuma na hadis kima mai kama da shi to saboda haka ilmi mai yawa ake bayarwa to sai dai fatanmu a yi aiki da abin da aka faɗa kuma a yi ƙoƙarin riƙewa ba da zarar an tashi shikenan sai baɗi shikenan kuma an manta ba wuraren tafsiri buƙatar mu a gyara halaye ne a gyara halaye shine buƙatar mu a wajen tafsiri halayenmu sun gurɓace ba za mu tsawaita jawabi ba wannan wuri tunda lokaci ya ja ɗan abin da muka sani din ɗan abin da muka ɗosano ɗan kaɗan na ilmi a garinsu muka ɗauko shi kano ba can muka ɗan ɗebo kaɗan daga cikin abin da malaman kano suka sani muka ɗosano ɗan kaɗan in an ce ɗosano ka san ma'anar ɗosanowa ko a ɗauko abu ɗan kaɗan to da wannan muke fatar allah mana jagora kuma a yi ƙoƙarin gyara halaye halin da muke ciki a yau a wurare da yawa na faɗa na ce bisa ga ayyukanmu ne halin da yake samunmu a yanzu yake samunmu wata aya ta gaya mana haka kama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasirin haka Allah yake duk abin da ya same ku to sakamakon ayyukanku ne yakan ma yafe abubuwa da yawa in aka yi baya mana sakayya to don haka akwai bukatar mu gyara halaye ayyukan mutanen da waɗanda suka aikata aka hallaka adawa aka hallaka samudawa aka hallaka ƙaumu ludin aka halaka fir'auna da mutanensa ayyukansu bai kai ayyukan da ake aikatawa a wannan zamanin namu ba don haka sai mun gyara halaye kuma Allah ya gaya mana a Qur'ani cewa sai mun gyara sannan ya gyara mana inna Allah la la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ayoyin guda biyu ne duk ma'anar su daya Allah kama na jagora Allah ya bamu ikon canji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Sheikhul Mufassir Allah ya saka da alheri to ni ne zan yi addu'ar ma kai sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فريته ولا دينا إلا قليته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قليتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم أنزل الأمن والسلامة والعافية على ولاية قنبي وعلى أهل نيجيريا أجمعين بإذتك وجلالك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين